الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا قوم قوة رمضان شكرا تادو لايد دلي حدود أربعين دبير منا تيغا بدا مدارسة أولنا سورة من البركة سورة التوبة muna gabatar da karatu a wannan masallaci na Usman ibn Affan a nan birnin Kano ayar da malam ya karanta aya ta 123 a wannan sura mai albarka faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilla Allah tabaraka wa ta'ala yana umartar masu imani a cikin wannan aya yana umartar masu imani da yin jihadi mala yake cewa idan ka duba wannan aya zaka ga kiran da aka yi a cikinta sai aka yi kira ga masu imani ya ayyuhal ladhina amanu ibn ashur yake cewa fi tawjihi al-khitab lil ladhina amanu duna an-nabi ima'an ila anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama la yaghzu ba'da dhalik hikimar Allah tabaraka wa ta'ala da ya ambaci masu imani ya ku masu imani qatilul ladhina yalunakum ku yaƙi waɗanda suke kusa da kuminal kuffari na daga kafirai sai Allah ya kira masu imani ayat tana nuni zuwa ga cewa wannan yakin da aka fita na tabuka shine yakin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama zai fita a ƙarshen rayuwarsa ma'ana daga wannan ba zai kuma fita wani yaƙi ba shine yake cewa wa anna ajalahu sharif qad iqtarab kuma cewa ajalinsa yayi kusa shi yasa yanzu sai aka yi kira ga masu imani shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yakin tabuka bai kuma fita wani yaki ba ayat tana ishara zuwa ga wannan yake cewa wala'alla fi qawlihi wa'lamu anna Allah ma'al muttaqina fadin Allah ta'ala ku sani cewa Allah yana tare da masu takawa ima'an ila tasliyati ala faqdi nabiyihim ima wato ima'i ne nuni ne zuwa ga cewa daga wannan shi kenan ba za su kuma fita da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama shi kan zai koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to me ake bukata a wajen shine takawa idan manzan Allah yana cikin su alƙawarin Allah shine za a yi nasara to haka ma idan suka kiyaye takawa din ko da manzan Allah ya koma zuwa ga Allah Allah zai ci gaba da ba su nasara domin Allah ta'ala ya ce wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani cewa Allah yana tare da masu takawa ko da bayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama idan suka kiyaye takawa to Allah ta'ala zai ci gaba da ba su nasara ibn kathir yake cewa kana jami'u biladil arabi khalata lil islam qabla hajjatil wada kafin ayi hajjin bankwana duk garuruwan da ke kewaye da nan yankin laraba duk suna ta karɓar musulunci فكانت تخوم بلاد الإسلام مجاورة لبلاد الشام مقر نصارى العرب saboda haka musulunci ya ci gaba da yaduwa yana yaduwa har ya kai iyakokin ƙasar sham ƙasar larabawa nan yankin jaziratul arab ko ina musulunci ya shiga an yi jihadi an kai musulunci kuma aka yi fato makka to saboda haka babu inda ya rage a nan kewayen dama kuma tun kafin ma a je fato makka an gama da yahudawa waɗanda suke abokan adawa wanda suke kewaye da madina garuruwa na banu kuraiza garuruwa na banu nazir garuruwa na abin nan yankin da ke kusa da madina inda yahudawa suke zazzaune khaibara da sauransu duk an kore yahudawa daga nan to abin da ya rage shine yankin iyakoki na ƙasar sham inda ake da wasu garuruwan da su kuma wala'insu ma'ana suna bi ne ga mulkin rumawa suna ƙarƙashin mulkin rumawa suna da alaƙa ma'ana suna da biyayya ga daula ta rum to saboda haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ji labari cewa rumawa suna gayya ma'ana duk waɗanda suke hulafa ɗinsu wadda suke ƙarƙashin suna tara su banda rundunar su da suka taho da ita cewa za su taho su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun haɗa runduna gagaruma da labari ya zo ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai jira ba shine yayi kira cewa a fita a je a tar da su a tabuk a fita a je a tarar da su a can shine yakin tabuka lokacin da manzo Allah ya fita ya nufi inda su wa'annan rumawa da kuma mabiyan suka yi gayya suka yi gangami domin yakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hikimar shine shi kullum baka bari a zo maka da yaki gida sai dai kai ka ba abokin gaba kan kana san nasara amma in aka zo ma gida to an karya ka komai zai iya faruwa to amma in kai ka bi shi to akwai hikima a cikin wannan shine ya gane cewa na farko kai ma dai kana da karfin ka ba wai tsoro kake ji ba gashi ka biyo shi har gida sannan kuma koma me zai faru dai ba zai faru a gidanka ba ba zai faru a gidanka ba sai manzo Allah ya kulla wannan runduna ta da aka yi yekuwa kowa ya fito a je yakin Tabuk aka kama hanya aka je kuma Allah cikin hikimarsa ba a yaki ba saboda Rumawa da suka ga manzo Allah ya taho sallallahu alaihi wasallama sai suka koma da baya manzo Allah ya zauna kwana ashirin a Tabuka kwana ashirin ya zauna yana jira ya ga abin da za su yi motsin da za su yi domin a fafata yaki amma sai suka firgita Allah ya sanya tsoro a zukatansu sai suka juya da baya suka watse su rumawa din ba su iya yakar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai manzon Allah ya sa wa garuruwa daga cikin garuruwan da da suke bin rumawa aila da busra aka samu su jizya cewa za su biya haraji ga daular musulunci to wannan shine yaki na farko da aka fita daga iyakoki na ƙasar larabawa aka je domin tunkara abokan gaba waɗanda suke a iyakoki na ƙasar laraba shi ne ƙasar sham shi ne ƙasa ta asham to allah tabaraka wata'ala a cikin wannan aya yana umartar mummunai da cewa su yaƙi waɗanda kafirai da suke kusa da su ya ayyuha allazina amanu qatilu allazina yalunakum min al-kuffar ku yaƙi waɗanda suke kewayen ku suke kusa da ku daga kafirai ibnu abbas yace mithlu bani quraiza wan nadir wa khaybara wa nahwiha kamar yahudawan banu kuraiza da annazir da khaibar duk wayanda suka hada abin nan gwiwa da mushrikai domin su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ko lokacin da manzon Allah ya yi hijira farko ya nemi cewa a hada kai a zauna lafiya tunda suna kewaye na Madina amma sai suka karya alkawari saboda haka manzon Allah ya yake su waɗannan yahudawa sannan Allah yake umartar mummunai su ci gaba da yin jihadi su ci gaba da yin jihadi domin amintar da a daula ta musulunci domin amintar da daula ta ta musulunci wato hikimar da yasa ake jihadi shine saboda kada kafirai su karya musulmai ko kuma su ga raunin musulmi har su iya takalarsu shi yasa a can ayar Allah ta'ala a baya ya umarce mu da yin tanadi da yin tanadi wa yaddu lahum mastata'tum min quwwatin ومن رباط الخيل ميسا ترهبون به عدو الله وعدوكم abokan gaba su gane cewa a shirye kuke di yayin da abokan gaba suka gane lagon ku to shikenan kun lalace ba za su taba kyale ku ba haka al'adar take ai ba gashi shi yanzu halin da muke ciki a wannan zamani ba tunda an san musulmi yanzu ba su da wani katabus duk wanda ya tashi ba da inda zai zai reni da rashin kunya sai akan wa akan musulmi kuma ka duba a shekarun nan tun da aka yakin duniya na biyu duk inda aka ci zarafin wani za ga musulmi ne tun yakin duniya shekara 1945 duk inda kaga an ci zarafin dan adam to musulmi ne amma ragowar arna ba isa a taba su ba isa a taba su yanzu ka duba rigimar da ake a Najeriya shekarun baya kashi 80 na wanda aka kashe musulmi ne amma duk da haka zaka je duk kasashen yamma suna cewa su fa a tsare musu nasarar kiristoci kar a taba su in aka taba ko duk abin da zai faru zai faru to shi musulmi ba zai bashi kariya dama kai za a kare kanka a kasar bosnia da aka shekarun baya can sai da aka kashe mutum ya fi dubu ɗari biyar wani dubu ɗari biyar garuruwa aka dinga kashe mutane babu allah kaɗai san adadin da aka kashe kuma aka zauna lafiya a lokacin da su musulmin suka fa nasara akan su wa'annan arna din a nan yankin bosnia domin dama bosnia ta hada kabilu ne to su kabilun da suke musulunci su ne dai waɗannan na yankin bosnia amma ragowar kabilun da ke kewaye da su dukkaninsu kiristoci ne lokacin da musulmi suka fara nasara kuma take sai aka ce a daina yaki amma da ba a ce a daina ba sai da aka zubar da jinin musulmi tukun haka in ka koma yankuna daban-daban na duniya yanzu ka duba kasar indiya yadda ake cin zarafin musulmi a kasar indiya ake rusa masallatai wanda sun shekara 500 amma sai a ce wai ai masallacin asalin wajen bautar gunki ne aka mai da shi musulmi saboda haka za su kwace kuma da yawa sun kwace masallatai sun rusa sun mai da shi wajen bautar kuma a yanzu da nake ma magana ana ta kashe musulmi a indiya ana cin zarafinsu amma baka taba jin an ce an taba dan adam ba yancin dan adam babu shi ga kashmir kashmir yankin musulmi ne amma yana karkashin mulkin indiya ta kama shi da karfi take masa mulkin mallaka take cin zarafi ba labari shiru kake ji an haƙura domin ba wanda zai ba musulmin ba su da gata ba su wanda wanda zai ci ba a yadda ba a kasar philippines akwai yankunan da aka ci zarafin musulmi cin zarafi da mummunan cin zarafi aka kashe musulmi aka an bakarci abin aka karar da su a garuruwa amma ka taba jin ma labari haka in ka koma kasar shishan ko chechnya a kasar rasha lokacin da kasashe suka dinga lokacin da rasha ta rushe kowane yanki yana ja yana neman yancinsa kasar chechnya ta musulmi ce yankin musulmi ne suka ce su ma suna son yanci da rasha ta hau kashe su da gallaza musu duk duniya ba wanda ya ce kala haka karfi da yaji ta kama kasar yanzu haka yana karkashin ikonta amma ragowar duk an babba su yancin su kasashe ragowa amma don wannan musulmi ne aka hana ga kasar china akwai yanki na uyghur wata kabila yanzu da nake ma magana a yanzu haka da ake magana akwai abin nan fursuna fursuna da aka yi musamman na maza da mata da yara a china musulmi ne aka don kawai sun an fahimci sun fara yin neman cewa su ma suna son yanci a ƙasarsu kuma yankinsu asalin yankin musulmi ne china ta kama shi da ƙarfi aka dinga kashe su a yanzu da nake ma magana akwai musulmi a kam kam da aka yi musu fursuna aka kai su dattijai daga shekara saba'in sittin har zuwa matasa 'yan arba'in talatin duk an sa su a fursuna china tana gallaza musu kuma an sani an sani matansu kuma aka dinga musu allurai na hana haihuwa matansu aka dinga musu allurai a ce na fa na hana haihuwa sannan aka dinga tilasta wa musulman auren mushirikai 'yan china dole sannan doka ce a china yanzu muna azumin nan a nan yankin igur din abin nan ya sinshiyan suke cewa da shi sinjiyan ko sinjiyan a yanzu da nake ma magana 'yan sanda suna yawo kawai in sun kalle ka ba su gamsu da kai ba sai su baka giya ce ka sha in ka ki sha kuwa to sai fursuna dole ka sha ba a azumi a yanzu da nake magana a china a yankin sinshiyan din kuma duk duniya an san yadda ake gallaza musulmi ko ina a duniya to ka bar wannan ka da najeriya a tarihi me ba a yi ba a yankin ta fa balewa me ba a yi ba a yankin saudan kaduna zangon katab me ba a yi ba me ba a yi a plato me ba a yi wa musulmi ba a plato kun ji wani ya ta da jijiyar wuya in za a kare da musulmi babu wanda zai ce kala saboda me saboda musulmin ba su da tanadi kuma dama Allah ya faɗi hikima da ya ce wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin sai faɗi hikima turhibuna bihi adu wallahi wannan daga cikin makasin na jihad kenan domin jihadi shine in an san cewa a shirye kuke to dama magana ce ta kowa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarju in dai radadi ne waye baya ji da arna da musulmi kowa yana ji saboda haka in ka taba ni ma taba ka in kana son mu zauna lafiya sai ka san ni ma me a shirye nake kama duk yayin da aka gane lago cewa ku in an taba ku babu ba ku da gata to shikenan haka da kuma abin da zai baka mamaki ka karanta tarihi a baya haka duk ake duniya duk al'umma take da rauni to da ta zama kawai a bar abin nan alamushe ta a cinye ta kawai kuma ba wanda zai ce kala haka ake tun tarihin duniya jimawa to addinin musulunci ya ba da hikima cewa in je kuna so addini ya wanzu to ku yi wa kanku tanadi domin ku tsare iyakokinku abokan gabanku su gane cewa an taba ku kuma kuna da mai ba za ku kyale ba to wannan shi zai sa a kyale ku ga babban misali nan koriya ta arewa wannan matashin nan wanda yake yake firgita turawa me yasa yake firgita su wallahi ya ce ya shirya ya ce hannunsa shi ba da matsala a ofis ɗinsa abin nan din matsa nuclear din sa yake ce wallahi ku yi abin da za ku yi a office din sa yake akan teburin sa yace kuna motsi zan danna ba dai mutuwa bace duk a mutu duniyar saboda haka duk abin da ake yi kowa yayi me an kyale shi yana tsiyar da yake so saboda me an san cewa aka taba shi kuma har yanzu yana gwajin makamai masu dogon zango da manya-manyan har gobe yana kuma duk duniya an ce a yanke yace duk ku yanke ba ruwa nan yana da abin da zai ci a talauci din yana da abin da zai sha yana da kasashe eh kasa ce kankanuwa amma kuma ta gagaruwa abokan gaba saboda ya gama shiri shine yayi i'dadi ya tanadi karfi kuma dama abin da ake tsoro kenan wannan abin da zaka dandanna wannan madannin duk duniyar ta to ba sa so kuma dama shine burga ai da shi ake takama to ya ce na tanada duk wanda ya isa in ya isa wani bature ya lakuci hanci na ya gani ya ce wallahi abin matsa yana ofis yana kan teburinsa in kuna yin wani motsi zan danna shi kenan duk a ƙari ba dai mutuwa kuke tsoro ba to an kowa ya shiru kake ji ba wanda yake cewa da shi uffan saboda me ya yi shiri to kai da baka yi shiri ba kai kuma za a take ka yanzu ku duba abin da ake musulmi a Palestine yanzu dan Allah da wani akewa ba musulmi ba a ce mutanen mushrikan Indiya ne ko mushrikan China ne ko mushrikan abin nan turawa ake wannan dan Allah za a zauna lafiya a yi wata-wata ɗaiɗai har wata biyar ba ranar banza wata shida ana neman yanzu a cika shida rana ta Allah ba ta tabbatowa ta faɗi ba a kashe mutane ba an zubar da jininsu an kashe ƙananan yara an kashe mata dubun dubata amma shiru kake ji saboda me ba ku isa ba shi yasa kuma haka al'adar take da a ce misali wasu akewa za a ce ba mu yarda ba shikenan za a ce a dakata saboda me in ba ku dakata ba za su abin nan to amma tunda ku ake wa to ku addinin ku kuma ya ba ku tsari sai dai me yanzu ai ba addinin kuke bi yadda Allah yake so ba yadda Allah yake ba so ba abin mamaki bane a tattaka ku a ci zarafin ku wasu suna cewa wai ina kasar kaza ba suna da karfi ba ina ai ba su isa ba sun san karshen maganar a yanzu da ake magana duk wanda yace bai yadda ba an sa shi a cikin list ko individuals mutane daban-daban ai akwai mutanen da suka ce duk abin da zai faru sun fito suna ba su yarda ba kasashen turawa da kasashen duniya to kowa yana kan list yanzu kowa an yi list din shi in an gama abin da ake kuma ɗaiɗaiɗai za a bi sai an gama da kowa sannan duk wata ƙasar da ta ce ba ta yarda ba irin kamar yaman ko wata ƙasar da kama a lebanon kowa su ma an tanada sai an gama duk wa'annan to kuma za a bi su ɗaya duk sai an yi maganin su saboda me saboda dan me ma za su sa baki ce ba su yarda ba ko wani mutum ne a matsayinka na kai dan adam kawai kace kai kururuwa cewa ana cin zarafin mutane ba kowa an gama lissafa shi kuma kowa sai an bi shi saboda suke da duniyar azzaluma to shi yasa kowa yana tsoro kasashe kowa yana rarrage ba wanda zai ce kar a yi sai dai a yi ta ba da cewa hakan bai dace ba bai dace ba shikenan iya abin da za a yi kenan a yanzu da ake magana mutane suna mutuwa da yunwa a Gaza suna mutuwa da yunwa ga kuma motoci a jere a iyakokin Egypt Egypt fa kasar musulmi Misra ga motoci fa motocin ba ɗaya ba fa dubunnan motoci tireloli da kayan abinci amma an ce ba za a shiga da shi ba sai dai su mutu da yunwa kuma ba yadda aka iya ba su ba da iko ba su ba da dama ba saboda me kuna da rauni saboda ba ku isa ba ku musulmi kuma abin da zai baka mamaki a yau in ka kasa duniya kashi hudu kashi ɗaya duk musulmi ne ana magana mutum biliyan kaza ne daga abin biliyan da ɗoriya amma duk biliyan ɗin nan yawan su gusa ne ka gusa isai kamar kumfa ne ba su da wani amfani tsintsiya ce amma ga ta nan ba ta da shara saboda me kuma duk matsalar guda ɗaya ce shine musulmin gaba ɗayan su ai ba tsarin addini suke biyo su ma ba su gamsu da addinin mu mafi yawa daga cikin su kawai dai suna ne na al'ada musulmi amma ba ta bakin nasara ba practical muslims bane ma'ana wanda suka yarda a yi addinin bane shi yasa za ga yanzu rigimar da ake mafi yawa ta musulmi ta cikin gida ce su kansu musulmin tukuna yanzu matsalar su tasu ce sai ita ta dame su ba mai mutum kai maganar wanda yake wajen musulunci ba shi kan ba a maganarsa to saboda haka akwai hikima a cikin shar'anta jihadi ba wa addinin kariya ba wa al'umma kariya isar da sakon addinin domin yanzu akwai inda baka isa ka je kai wa'azi ba a nan cikin garin Kano a jihar Kano akwai inda aka ce wai nogo area ne ga musulmi a Kano ba a Kano 95% na mutanen Kano 95 in ka takaita kenan in ko za ka yi adalci ka ce 98 na mutanen kano musulmi ne amma akwai inda wai baka yi saka je kai wazi ba to ai wannan kaga shi ne hikimar jihadi an hana ka an ce ba za ka je ba a kano a kano ba abin nan a nace ko enugu ko abin a a kano dan me saboda ai baka isa ba a Kano ba amma baka isa ba su ko yan mission ba inda ba sa shiga su baka isa ka hana su ba su suna da lasisi amma kai musulmi kai ne baka da lasisi duk dalili saboda mai an raina ku ne saboda baku ku da kanku tukuna ba ku yi riko da addinin riko na gaskiya ba sannan matsalar ku ta cikin gida ita kanta ta ta ishe ku aiki yanzu ka duba yadda ake bidiyoyi da da abubuwa wanda yake shi kana kallo ka san ba addini bane kana gani ka san ba addini bane to amma kowa ya yi abin da yake so babu wanda zai ce da shi kala saboda haka duk an zama kowa abin da ya ga dama yake saboda haka dole ne ya zama rauninku ya sa babu wanda zai kyale ku to Allah tabaraka wa ta'ala yake umurtar mummune da cewa su yaƙi waɗanda suke kewaye da su na kafirai ma'ana don kare iyakokin ƙasar musulmi da kuma isar da saƙon addinin da kuma isar da saƙon addinin sai Allah ya ta'ala ya ce wal yajidu fikum kilza kuma su samu kausasawa tattare da ku ayani shiddatan wahamiyya in aka yi magana ta kare kasar musulmi da kuma isar da addinin Allah wannan babu daga kafa akai babu batun daga kafa wani ya ce wai ba za a je a yi wa'azi ko ba za a isar da addini ba to wannan ba za a daga masa kafa ba shine Hassan Basri Allah ya masa rahama yake cewa sabran ala jihadi ma'ana ku yi hakuri ku ji gaba da gwagwarmaya akan bawa addinin Allah kariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi ana dhahuku al-qattal ni ne wanda yake ad-dhahuk mai yawan murmushi al-qattal amma mai yaki ma'ana in aka taba min iyaka bana kyalewa haka musulmi yake kana da kyakkyawar mu'amala da kowa amma addinin ka kuma aka taba anan kan to babu daga kafa ba za ka kyale ba saboda haka tsayawa da koyan addini da yin addinin yadda Allah ta'ala ya saukar da shi yadda ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wannan shine kadai zai bawa al'umma musulmi nasara shi yasa a ƙarshen ayar Allah ta'ala ya ce wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani Allah yana tare da masu takawa ko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah har zuwa tashin alkiyama alƙawarin Allah yana nan in dai kun yi me kun yi takawa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin وكان حقا علينا ننجي المؤمنين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ayoyin qur'ani da yawa ga sanan suna bayyana cewa Allah ya alƙawari zai taimake ku amma da sharadi wala yansurannallahu man yansuru in kun tsaya akan tsarin addinin to Allah ya alƙawari ya ba ku nasara ku duba mana mutanen farko su da yake sun tsaya akan takawa duk inda suka tunkara sai Allah ya ba su nasara duk yakin da aka yi a tarihin musulunci ba a taɓa yin yakin da zaka ce ga musulmi sun ninka abokan gaban su ninki bi ko daidai ba za ga musulmin su ne adadin su kaɗan kuma su ne wanda ake ganin ba su da makamai ba su da kaza amma kuma su ke da nasara ka fara tun daga badar aka fara mutum ɗari uku da goma sha uku a kan suna fuskantar mutum dubu ko mutum dubu ɗin nan duk sun yi shirin yaƙi su kuma ɗari ukun sun fito ba da nufin amma duk da haka Allah ba su nasara haka a yaƙin Uhud haka a Ahzab abin nan aka yi gangami mushrikai duk suka yi gayya suka haɗu amma ba su yi nasara haka ake tafiya ake har kuma zamanin sahabbai zaka je ninkin na kafiran ninkin ba ninkin ne adadin amma kuma musulman sai ga Allah ba su nasara don me wa'alamu annallaha ma'al muttaqin taimakon Allah yana tare da masu takawa nasara da Allah yake bayarwa tana tare da masu imani mutanen kirki wanda suka yadda da addinin za su yi shi yadda Allah ta'ala yake so amma duk mutanen da suke rabi da rabi kaga wannan ai ba za ka yi abin nan dama suna addinin ne saboda mai suna kawai ba wai saboda al'ada ba wai saboda da gaske suke yi ba to kaga wayannan dama alkawarin Allah baya tare da irin wayannan wanda ba su gamsu a ransu ba dama su yi addinin da gaske a'a sun fi sha'awar waɗancan fiye da abin da yake na addininsu sun fi ganin girman waɗancan da kima su fiye da nasa addinin ibn kathir yake cewa qatilul kuffara wa tawakkalu ala Allah ku yaki kafirai kuma ku dogara ga Allah wa alamu ku sani anna Allah ma'akum Allah yana tare da ku in ittaqaitumuhu wa ata'tumuhu in kun ji tsoron Allah kun yi mai biyayya to Allah yana tare da ku ma'ana nasararsa tana tare da ku zai taimake ku yace wa hakaza al-amru ibnu kathir yace kuma haka al'amarin ya kasance yace lamma kanat al-qurunu thalatha lokacin da aka yi karni uku din nan daga zamanin manzon Allah zuwa zamanin da ibiyo bayan sa alladhina hum khairu hadhihi al-umma wanda suka fi kowa alheri a cikin wannan al'umma fil istiqamati wajen tsayawa fi ga'ati al-istiqama tsayawa akan addini daidai wal qiyam bi ta'ati Allah ta'ala dai wa Allah biyayya lace lam yazalu zahirina ala aduwwihim basu gushe ba Allah yana taimakon su akan abokan gaban su da kuna karanta tarihi da za ku sha mamaki ‘yan adadi kaɗan amma sai kaga sun firgita da yawa masu makamai masu yawa masu giwaye masu kaza amma ba sai kaga Allah ya karya su saboda su waɗannan taimakon Allah ne yake tare da su yace walam tazal al-futuhat kathira ba a gushe ba ana bude garuruwa musulunci yana shiga walam tazal al-ada fi safalin wa khasar abokan gaba ba su gushe ba suna cikin mai kaskanci da ci baya sun malamma waka'atil fitan wal ahwa ibn kasir yace sannan lokacin da fitintunu suka yi yawa da soye-soyen zuciya ma'ana bid'o'i suka yi yawa a cikin al'umma wal ikhtilafat bainal muluk da sabani tsakanin sarakuna tami al a'da fi atrafil bilad daga nan abokan gaba suka yi kwadayin cinye kasashen musulmi wa taqaddamu ilaiha kuma suka taho garuruwa falam yu'ayinu falam yumani'u li shughli muluk ba'dan bi ba'd kuma ba su sha wahala ba abokan gaba saboda musulmi a lokacin sun rigaya sun yi rauni sun yi rauni thumma taqaddamu ila hawzati al-islam fa akhadhu min al-atraf buldanan kathira suka dinga kama garuruwan musulmi thumma lam yazalu hatta istahwazu ala kathir min bilad al-islam a karshe dai ma kafirai suka kama kusan mafi yawan kasashen musulmi lokacin da aka yi mulkin mallaka turawan yamma ingila da sifaniya da abin nan wata ke da suna portugal makotansu da dai turawa suka yi wannan zama da suka yi a abin nan a berlin jamus suka fitar da gaba ɗaya ta su da ƙasashen musulmi suka raba kansu kamar yadda ake raban gado kowa kuma ya je ya kama rabansa a ƙasashen musulmi bai fi ƙasa ɗaya ko biyu ne kafirai ba su shiga sun kama ba kusan duk an kama ƙasashen musulmi suka zama ƙarƙashin kafirai saboda mai an rigaya an bar addinin an rigaya an bar musulunci saboda haka aka kama garuruwan musulmi suka zama suna ƙarƙashin mulki na kafirai har kuma izuwa yanzu har izuwa yanzu ƙasashen musulmi ba su da katabu saboda mai in ka duba tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu ba a tsayawa a riƙe addinin da gaske za ka tadda rabi da rabi ne da yawa ba sa ba su gamsu da hakikanin su yi addinin da gaske ba to wannan shi ya ka rauni ga musulmi ake ci musu zarafi har kuma zuwa yanzu ana ci musu zarafi ana zubar da jininsu ana musu duk abin da ake so saboda mai babu wanda zai ce bai yadda ba amma kasashen nasara kasashen yahudawa kasashen wane kowa yana da iyakokinsa su kan ba za a taba nasu ba amma musulmi shi bai da wanda zai ce bai yadda ba to shi yasa Allah alƙawarinsa yana tare da masu takawa masu imani muna son nasara mu al'ummar musulmi mu koma ga addininmu mu yi riko da addini riko na gaskiya kuma addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izo da shi addinin da alqur'ani ya koyar da mu manzon Allah ya koyar da mu mu kyale ragowar duk wayansu al'amuran da ba addini bane kage kage bid'o'i da waye a bari a koma asalin addinin sai ga Allah ya bada nasara alƙawari ne na Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo a aya ta 124 ya ci gaba da bayani game da munafikai dai halayensu da dabinsu dama da suratul tauba kusan baki ɗayanta tana tona asirin munafikai ne Allah ta'ala ya ce wa idza ma unzila sura wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imanan فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا فزادتهم Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa idza ma unzilat suratun idan aka saukar da wata sura ta alqur'ani faminhum man yaqulu cikin su munafikai akwai wanda yake cewa ayyukum zadatu hadhihi imana wane ne daga cikin ku imanin sa ya karu a dalilin wannan sura da aka saukar wannan malam yake cewa adafi ne akan fadin Allah ta'ala wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa wajahidu ma'a rasulih ista'dhanaka ulul qawli minhum a can baya mun karanta cewa idan aka saukar da sura cewa ku yi imani da Allah ku yi jihadi tare da manzon Allah to munafikai waɗanda suke masu hali ulul qawl sai su nemi izini suna ba da hanzari domin su kauce gabarin zuwa jihadi to sai aka ci gaba da bada bayanin duk irin waɗannan su ne dai waɗanda wa idza ma unzilat suratun idan aka saukar da sura ta alqur'ani faminhum daga cikin su sune munafikan aka saukar da sura daga cikin ta alqur'ani tana bayani na umarni da hani da dukkan abin da yake na alkhairi faminhum sai ka ji wani shashe na munafikai ya kolo yana gayawa shashe daga cikin su mana suna gayawa junan su suna cewa ayyukum zatatu hadhihi imana wane ne ya karu da imani dan sauka wannan sura suna yin haka saboda izgili waye imaninsa ya karu ga an ce an saukar da wata sura waye daga cikin ku da iji imaninsa ya karu sai Allah ta'ala ce fa amman ladina amanu amma dai su masu imani fazadahum fazatatum imanan saukar wannan sura yana kara musu imani wato yana kara musu yaqini da gaskata abin da Allah ya saukar na alqur'ani suna kudirce ma'anarsa suna aiki da abin da Allah yake so suna barin abin da Allah ya hana wa hum yastabshirun kuma suna murna suna wa junansu bishara ma'ana suna murna da cewa Allah ya saukar da aya ko sura domin a ƙara kusanta zuwa gare shi ma'ana a bauta masa da abin da ya saukar don a samu ƙarin kusanci zuwa gare shi wannan masu imani ke shi mai imani da yayin da ya ji ana karanta alkur'ani yana jin daɗi da yayin da ya ji ana bayanin addini yana jin daɗi don ya san za a ƙara samun kusanci zuwa ga Allah kuma wannan shine albarkar da Allah zai saukar da yayin da bayi suka ƙara imani suka ƙara kusanci zuwa ga Allah to kuma alheri zai ci gaba da sauka diya da suka yi nesa da Allah to sun yi nesa da alheri ke sun yi nesa da alheri ke saboda haka masu imani diya yadda suka ji alkur'ani to suna murna da farin ciki wa amma alladhina fi qulubihim marad amma waɗanda yake akwai cuta ta munafurci a cikin zukatansu fazadathum rijisan sauka wannan alkur'ani din abin da ya kara musu shine rijis kazanta ila rijisihim zuwa ga kazantar da ke zuciyarsu ta munafurci ai kafircin da yake zuciyarsu da munafurci sai ya karu shakkunsu ya kuma karuwa saboda mai saboda su dama zuciyar ba ta da kyau madadin alkur'ani ya zama waraka ya zama ƙarin alheri sai ya zama musu akasin haka shine Allah ta'ala ya faɗa a cikin wata sura yace wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun sai yace lil mu'minin muna saukawa daga alkur'ani ji Allah ta'ala yace ma huwa shifa abin da yake waraka ne waraka kuma na wanda yake wanke zuciya daga munafurci wanda yake wanke zuciya daga sabo wanda yake wanke zuciya da duk abin da bai kamata ba dama alqur'ani shi waraka ne amma ga wa rahma da kuma jin kai sai yace lil mu'minina amma ga mummune mummuni shine wanda in yaji alqur'ani yake ƙara wanke zuciya yake gyara zuciyarsa yake ƙara neman kusanci zuwa ga Allah da bin abin da alqur'ani ya umarce shi da nisanta abin da alqur'ani ya hane shi saboda haka zai samu waraka daga cututtukan zuciya tun daga shirka da riya da hasada da wane ne duk ƙur'ani yana wanke waɗannan cututtuka tun mai imani yana samun wannan ainihin wato waraka da wala yazidu na illa khasara amma su azzalimai mushrikai kenan da munafukai ba abinda ƙur'ani ke kara musu sai sai ƙarin hasara sai ƙarin hasara saboda za su ji kuma su yi watsi da abin da Allah ya ce za su ji su kauda kai su ji da Allah ku kyale mu da Allah wannan harka ta kuta addini ku je ku yi ta yi mu kyale mu da Allah in za ku yi ku yi abin kar ku dame mu da shi saboda haka sai ya kara musu mai hasara ya kara musu tabewa haka Allah ya ce kul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa shi alqur'ani ga masu imani shiriya ne waraka ne wal ladina la yu'minuna amma waɗanda ba su da imani munafikai da mushrikai fi adanihim waqrun kai ka ce a kunnuwansu akwai wakar shine wata toshiya an toshe kunnan wa huwa alaihim ama shi alqur'ani su a wajen su wato ba abin da ya kare sai sai makancewa sai kurumcewa ba sa ganewa ba sa ganin gaskiya in an karanta musu alqur'ani ba sa jin gaskiya su gane an karanta musu alqur'ani wa huwa alaihim aman ulaika yunadawna min makanin ba'id su irin waɗannan kai ka ce mutum ne wanda yake nesa da kai kana kwala mai kira baya ji ƙara gaba yake yi baya waigowa to haka su munafukai suke dangane da alkur'ani baya ƙarar da su komai sai me sai nisantar ainihin wato shari'a sai ƙara nisa da abin da yake na alkhairi shi yasa Allah ta'ala ya ce da suka yi haka din sai ya zama musu shu'umi ma'ana nisanta alkur'ani din juyawa alkur'ani ba sai ya zama musu masifar da za su mutu akan bata kenan ya zama dalili sababin da za su mutu akan bata shi yasa yake yake cewa wa matu wa hum kafiruna sai suka mutu suna me suna kafirai saboda ba su bi shari'ar alkur'ani ba sun juyawa alkur'ani baya an nuna musu hanya ta gaskiya sun kibi sai ya zama musu dalili na mutuwa akan bata da halaka da tabewa har suka mutu suna kafire ce wa hadha uqubatul lahum wannan uquba ce a gare su li'annahum kafaru bi ayati llahi wa asaw rasula sun kafirce ayoyin Allah sun saba manzon Allah saboda haka fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqanu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu saboda munafikai da sun ce sun yi imani amma suka yi mai warware imanin nasu suka yi munafurci sai wannan ya haifar musu da me da mutuwa akan bata akan kafirci fa akabum nifaqan fi qulubi ila yawmi yalqawnahu har zuwa mutuwar suka zamo wannan munafircin ya hana su gane gaskiya ya hana su fahimtar gaskiya Allah ta'ala ya ce awala yarawna annahum yuftanuna na'am awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون الله تعالى يتي أولا يرون شن باس غنيني سو waɗannan munafikan annahum yuftanuna cewa ana fitinarsu ana jarraba su fi kulli amin marratan a dukkan shekara sau ɗaya au marrataini ko sau biyu sun la yatubuna amma duk wannan jarrabawar ba ta sawa su dawo su gyara su tuba zuwa ga Allah wala hum yadhakkarun sannan ba ta daukan wa'azi da izina da abin da ke samun su yaya aka yi haka Imam Sa'di yake cewa qala Allahu muwabbikhan lahum ala iqamatihim ala ma hum alayhi min al-kufri wan nifaq wannan aya Allah ta'ala yana zargin su ne akan yadda suka dage akan zama akan kafirci da munafirci alhali gashi an an karkatar da su an nuna musu hanya ta daidai ta hanyar wa'azi ta kuma hanyar jarabawa a wala ya rauna shin ba sa gani ne annahum yuftanuna ay yukhtabaruna ana jarraba su fi kulli amin a duk shekara marratan aw marrataini bima yusibuhum min al-bala'i wal amrad Allah yana jarraba su da bala'i daban-daban da fari da cututtuka da corona da abin nan lasa da wane ne duk cuta iri-iri mai ban tsoro da ake cewa tana kisa tana kisa yau wannan ta zo gobe wancan ta zo jarabawa ce don mai don mutane su gane cewa fa suna karkashin hukuncin Allah ne su dawo su gyara wa bima yubtaluna min al-awamir al-ilahiyya su kuma munafikai a lokacin ana saukar da ayoyi wanda suke zamowa jaraba a gare su ku yi kaza ku bar kaza ba za su iya yi ba ba za su bar abin da aka hane su ba ya zama jarabawa gare su ba su waɗancan na farko ba hatta wanda ibiyo baya yake ji ana cewa Allah ya ce kai kaza Allah ya ce ka bar kaza amma ba zai iya bin abin da Allah ya ce yabo ba ya kasa barin abin da Allah ya ce bari kaga ya samu mai jarabawa shi ba sun malaye tubuna sannan duk wannan kwankwasa da ake musu ana so su dawo kan gaskiya la'allahum yatadarrauna ko la'allahum yadarrauna amma duk bai sa sun dawo sun gyara ba abin mamaki sun malaye tubuna ba su tuba daga abin da suke aikatawa ba wala hum yadhakkarun kuma ba sa daukan wa'azi ma yanfa'uhum fa yaf'aluna su gane menene yake ya dace su yi dan su aikata ma yudurruhum fa yatrukuna su gane me ya kamata su bari dan su tsira daga wannan ibtila da amma ba sa ganewa wai ina ga ana ta rigima a social media wasu suna cewa wai wai ana ta cewa wai wannan abin da ya haifar da wahala da hauhawar farashi da wane ne wai wai saban Allah ne sai suke dariya to wani saban Allah kawai matsala ce tattalin arziki ai ba ku kadai musulmi ya shafa ba saboda ku ci gaba da tsiyar ku babu wani abin da abin da ba wani saman Allah da yake kawo ne wai wasu wasu ke faɗa haka ko bayan mu Qur'ani ya gaya mana wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer wa daraba Allahu mathalan qaryatan كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل لمكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان قرآني قرأ يا جاي أمنا فا إن أبن دي ساميك كنك كي أبن كي كجنيو ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس gashi wajeje barkace qur'ani yana nuna mana kuna rayuwa ne gwargwadon Allah yana mu'amalatan mu'amalantar gwargwadon da kuke da kirki ko ba ku da kirki in kun yi kirki alheri ya lallabe ku ko saba Allah ko ko ka juya da baya Allah ya kyale ku je ku ci daga bada wahalhalu amma wai abin mamaki ga qur'ani kararan ka duba ayoyi ba iya kasu kenan ba da suke gaya mana wannan darasin wai amma wani azzalimi munafiki wai sai zo yana cewa wai wai ana cewa wai hauhau farashi wai sabo yake kawo shi bai yadda ba to ai ga qur'ani mu musulmi ne ya gaya mana haka ne duk wata masifa saban Allah ne sababinta zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas mutane ne sababin faruwar masifa kuma ga Allah ya bamu labari hatta mutanen Saba a kasar Yaman laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbi washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur bayan Allah ya gaya mana suna cikin ni'ima suna cikin kwanciyar hankali amma me ya faru fa'aradu aka ce ku ba Allah suka ci kai da Allah kyale mu suka juya da baya to yanzu duk wannan bai zama wa'azi ba Qur'ani tun farko yana gaya mana in an bi Allah ana samun ni'ima ana samun shiriya ana samun tsaro ana samun kwanciyar hankali aka saba wa Allah kuwa to sababi ne na samun masifu amma abin mamaki wai a yanzu wai wani yake cewa wai kai da Allah wa yake gaya muku haka da yake munafiki ne bai imani da Qur'ani ba da yake munafiki ne bai yarda da gaskiyar abin da Qur'ani yake faɗa ba to ya kamata musulmi su shiga taitayen su duk wannan masifin ana jarabar mutane ne dan su yi mai su dawo su gyara dan su dawo su gyara saboda haka Allah ta'ala yake zargin waɗanda suke ba su yarda da cewa abin da suka aikata shi ya haifar musu da irin halin da suke ciki ba in sun dawo sun bi Allah to Allah ta'ala sai ya gyara musu sai ya bude musu kofofi na ni'imarsa sai ya ba su aminci da kwanciyar duk a hannun Allah yake in ku aka ci gaba da tsiyato Allah sai ya kyale ya sa wa mutane ido ku je can ku karata kuma ba ku da mafaka ba ku da matsira da mafita in ba Allah ya ba ku ba kenan dai hanya guda ɗaya ta samun fita daga cikin duk wata masifa shine abi Allah kawai a zauna lafiya duk wanda ya ce ba zai wo kuma to ya je ya ci gaba zai ga inda zai kare Allah ta'ala ya ci gaba da yi mana bayanin munafukai wai da ma unzila suratun wa idza ma unzila suratun nawara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafa Allahu qulubahum bi annahum qawmun la yafqahun har yanzu dai Allah ta'ala na ba mu labarin yadda munafukai idan aka saukar da sura ta alkur'ani a madadin ta kare su da imani a madadin su samu shiriya a'a kaucewa suke suna barin wajen da ake karanta alkur'ani suna nisantar shiriya ta alkur'ani yake cewa idan ma unzila suratun idan aka saukar da sura ta alkur'ani nazara ba'dhum ila ba'dhin sai ga munafukai suna kiyayar abin da ake saukarwa mana ba sa so su ji sai kaga shashin su yana kallon shashi suna zaune a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in suka ji ana cewa ga Qur'ani ya sauka a madadin su zo su ƙara kusanta su ji me Allah ce me Allah yake so me Allah baya so a'a su kan sai kaga suna kallon junan su ai talaffatu sai su rika waige suna waigawa suna kallon ire-iren su nazara ba'dhum ila ba'dhin alamar cewa su fa ba su shirya karɓar abin da aka saukar ba sai su rika ce hal yarakum min ahadin shin akwai wanda yake ganin ku sun man sarafu ai tawallau anil haqq wan sarafu anhu sai su juya baya su bar gaskiya su kauce su sulale su juya da baya sun man sarafu su juya da baya su kauce gabarin ainihin sauraron abin ma da aka saukar bare kuma kokarin fahimtarsa bare kuma kokarin aiki da shi a'a juyawa suke su kauce gabarin abin da Allah ya saukar na alkur'ani sai malai ce fa kaman sarrafu anil amal kamar yadda suka juya baya gabarin yin imani da yin aiki yace wa hadha haluhum fid din la yathbutuna inda alhaqi haka dama dabi'ar munafikai suke ba sa tsayawa akan gaskiya tsayuwa guda daya wala yaqbalunahu wala yuqimunahu ba sa karbar gaskiya ba sa tsaye da gaskiya kama kala ta'ala kama yadda Allah ta'ala ya ce fama lahum an tazkirati mu'ridin me yasa an ane musu wa'azi suke juyawa da baya fama lahum an tazkirati mu'ridin ka annahum humurun mustanfira kai ka ce jakunan dawa ne da suka firgita suka wato tarwatse mustanfira suka firgita farrat min kasora suna kaucewa ainihin zaki wanda suka gani ya zo zai faroci ɗaya daga cikin suke tarwatsewa kowa ikama gaban shi haka waɗannan mutane suke fama lahum an tazkirati mawlid me yasa in ana wa'azi a madadin su gabato domin su ji me Allah yake so su yi me Allah baya so su bari su gane sakon ubangiji wanda shine manufar zuwan su duniya amma sai su juya da baya suna kaucewa suna tarwatsewa sai Allah ya ce a dalilin haka ne sarrafa Allahu qulubahum sai Allah ya kawar da zuciyarsu ga barin daidai din tunda dama ba su nufaci daidai ba falamma zagu azaga Allahu qulubahum da suka kauce Allah ya kautar da su ya kyale su akan abin da suka zaba bi annahum qaumun la yafqahun dalilin wannan ko saboda mutane ne waɗanda ba sa gane gaskiya fiqhan yanfa'un ba sa gane abin da yake amfanar da su fa innahum law faqahu da sun gane gaskiya lakanu idza nazala sura amanu biha da in qur'ani ya sauka gaggawar imani ake da shi wanqadu li amriha su miƙa wuya wajen bin abin da Allah yake so amma abin takaici juyawa da baya suke kaucewa suke musamman ba sa so su ji an ce jihadi kalmar nan ba sa santa domin kalma ce mai taya musu da hankali fa idza ma fa idza unzila suratun muhkamatun wa dhukira fiha alqitalu ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف ina ma a ce sun yi da'a ina ma a ce sun faɗi abin da yake ma'arufi kyakkyawar magana amma ba haka suke ba yayin da aka saukar da sura tana bayani cewa a yi jihadi don a ɗaukaka addinin Allah a ba da gudunmuwa domin a ciyar da addinin Allah gaba to masu cuta a zukatansu munafukai kenan sai su riga suna ainihin zazzare idanu gare ka kamar wanda yake magagin mutuwa kuma suna kaucewa sai Allah ta'ala ya ce fa'aula lahum ta'atun wa qaulun ina ma a ce sun gane abin da ya kamace su shine yin biyayya ga umarnin Allah da fadar magana kyakkyawa shine abin da ya kamata amma su aka san haka suke a ƙarshen wannan sura Allah tabaraka wa ta'ala sai yake gaya wa mummunai irin falala da wato gata da yi musu yadda ya zaɓi wannan manzo mai daraja ya aiko musu ya kamata a ce waɗannan mutanen sun yi murna sun yi wa Allah godiya Allah ya ce laqad ja'akum rasulun laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Allah tabaraka wa ta'ala ya cika wannan sura mai albarka da wannan aya da take nuna falala da wato gata da Allah ya yi ga wannan al'umma na zaɓar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da aiko shi a matsayin manzo zuwa gare ta wanda yake mafifici cikin halittun Allah sannan Allah ta'ala ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika manzo ya zo muku daga cikin ku daga cikin ku ma'ana ko mutane daga cikin ku ma'ana ko larabawa mutanen makka wanda yake kun san wannan manzan ba bako bane a'a daga cikin ku Allah ya zabe shi ya aiko shi kuma wannan addu'a ce ta annabi Ibrahim da yayi ga mutanen makka rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika annabi ibrahim yayi addu'a kuma Allah ya karba addu'arsa ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin mutanen makka shi mutum ne dan adam kuma mutumin makka wanda anan haka haife shi ya tashi ya girma duk sun san shi haka Allah ta'ala ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim ma'ana Allah yayi gata da baiwa ga mummune yadda izabi manzo daga cikin su ya aiko musu laqad ja'akum rasulun min anfusikum ma'ana daga cikin ku daga cikin ku wanda yake mutun ne daga cikin ku wanda yake balarabe ne kuma dan garin ku ne kun san shi ku mutanen makka kun san shi ku mutanen makka kamar yadda daya daga cikin mutanen makka haka ya faɗa lokacin da aka tambaye shi game da annabi sallallahu alaihi wasallama wani sarki cikin sarakuna an ce kisra ne ya tambaye shi sarkin farisa kenan wane ne wannan wanda yake da'awar annabta a cikin ku sai yace inna allaha ba'atha fina rasulan minna mutun ne daga cikin mu na'rifu nasabahu wa sifata mun san shi daga wani gida yake mun san yadda yake wa mudkhalahu mukhraja wa sidqahu wa amanata mun san yaya ya taso mun san gaskiyarsa da amanarsa ma'ana dai suna yi shaida da cewa sun san annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bayyana sifar wannan manzo din azizun alaihi ma anittum ay ya'izzu alaihi ash-shay alladhi ya'annatu ummatahu wa yashqu alaiha yana damuwa yana kuntata masa duk abin da zai sanya al'ummar ta cikin kunci baya son wannan baya son wannan ya zo da addini mai sauki shine yace bu'ithu bil hanifiyyati samha addinin annabi sallallahu alaihi wasallam addini ne mai sauki ko manzon Allah duk abin da zai sanya wani al'umma cikin takura da damuwa baya so baya so harisun alaikum sannan mai kudayin shirya ne ga al'ummar yana kudayi na cewa Allah ya shirya da wannan al'umma shi yasa duk abin da aka yi masa cewa yake Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirya da su ba sani bane ba sani bane saboda me yadda yake da tausayi da kuma san alheri ga wannan al'umma shi yasa Abu Zar Allah ya kara masa yadda yake cewa tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wama ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhakkuruna minhu ilman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo cikin mu har ibar mu babu wani tsuntsu da zai tashi sama ya ratsa face manzon Allah sai ya koyar da mu ilimi in akwai ilimi tare da wannan yadhakkuruna minhu ilman haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama yace ma baqiya shay'un yuqarribu min aljannati wa ba'id min an-nar illa wa qad buyyana lakum ba abin da zai kusantar da ku zuwa ga aljanna ya nesantar da ku zuwa ga wuta sai da na gaya muku shi sai da ne muku bayani haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi na Bukhari da Muslim hadisin Abi Huraira yace inna ma mathali wa mathalu ummati manzo Allah yace kamar ni yadda nake da al'ummata misali na kamathali rajulin istawqada nara kamar mutum ne a cikin daji a dare mai duhuwa sai ya kunna wuta ya hada kirare ya kunna wuta falamma adaat ma hawlahu da wutar ta yi haske جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن بها sai ga irin abin nan dinnan kwari wanda suke bin haske suna ta yin gangami suna kokarin su yi mai su fada cikin wutar sun ga haske yace fa ja'ala ar-rajul yanza'na yanzi'hunna wa yaghlib wa yaghlibnahu ma'ana sai ya dinga tare su so kuma suna kokarin mai fadawa wutar shi kuma yana tare su fa yaktahimna fiha suna fadawa ciki to kamar haka manzon Allah yace ya ce fa ana akhidhun bi hujazikum anin nar na rike wato kugun ku ina jan ku ku ne sanci wuta wa antum taqtahimuna fi amma kuna kwacewa wato yadda manzon Allah yake son al'ummar su shiga aljanna kamar yadda wannan da ihura wutan ne yake me yake tarewa dan kar su yi me kar su fada su kuma kwarin sun ga haske sai me suke suna kokarin fada shi ko yana tarewa azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum yadda manzon Allah yake so kowa ya samu shiriya shi yasa ma Allah yake yi wa manzon Allah yake tausar su ce aka yi hakuri la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafan karka da muka ma'ana ka kai kanka ga halaka dan ba su imani ba a'a inna ma anta mudhakkir lasta alaihim kai wa'azi ne naka kai wa'azi amma yana damuwa in ya ga ba yi me ba ba yi imani ba so yake al'umma ta imani dan ta samu shari'a harisun alaikum بالمؤمنين رؤوف رحيم كما دنگane da mu'mini shi manzon Allah raufun mai tausayi ne rahimun mai jin kai fa in tawallau amma duk yadda manzon Allah yake yin wa'azi yake kokarin nuna wa al'umma hanya ta shari'a fa in tawallau in suka ki suka juya baya suka ki karba abin da yazo da shi sai Allah ya ce da shi fa kul abin da zaka ce shine hasbiyallahu Allah ya isar min la ilaha illa huwa wanda yake babu wani abin bauta da cancanta in ba Allah ba alaihi tawakkaltu ni dai ga Allah na dogara shi kadai wa huwa rabbul arshil azim kuma Allah din nan wanda na dogara gare shi shine fa ubangijin al'arshi mai girma saboda haka ni nayi abin da yake wajibi na na isar muku da sakon Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka shi yasa da manzo Allah ya hudu ba da ya gaya wa sahabbai musu bayani sai ya ce Allahumma shahad ya nuna sama sannan ya nuna ce na gaya muku hal ballagh suka ce kai sai ya ma aikin Allah sai ce Allah ka shaida gashi sun shaida na isar da sakonka to saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato a falala ce da ni'ima ga wannan al'umma wadda Allah ya zabe shi wanda yake yafi kowane manzo cikin manzanni ya bashi littafi wanda yafi kowane littafi cikin littattafai ya aiko ga wannan al'umma zababbiya saboda haka duk wanda ya juya da baya to dai manzon Allah ya isar da sakonsa abin da ya rage kai zaka ainihin kalli wannan sako kai nazarin sa ka yi ƙoƙarin fahimtarsa kuma ka yi biyayya ga abin da Allah yake so ka bar abin da Allah baya so in ka yi haka to ka rabauta kenan da aiko da manzan Allah da aka yi zuwa gare ka ka rabauta amma duk wanda ijuya da baya ya ƙi sauraron alkur'ani ya ƙi bin hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ya jira gamuwarsa da Allah shi dai manzan Allah ya isar da sakonsa wannan shine aya ta ƙarshe a wannan sura mai albarka sai sura ta gaba surat yunus alaihi salam insha Allah ta'ala sai mu dakata gobe sai mu fara karanta wannan sura abinda mu karanta daidai Allah ta'ala ya amfanar da mu baki daya ya ba mu ikon fahimta da yin aiki da shi abinda muke tunawa harshe Allah ya mana afwa muna roƙon Allah muna tawassuli da sunayensa mafiya kyau da su sifofinsa madaukaka Allah ta'ala ya amintar da mu ya ba mu zaman lafiya a kasar mu Allah ta'ala hali da ake ciki na kunci Allah ya yi mana Allah ya ba mu ikon tuba daga kurakuran mu Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ya ji kan magabatan mu dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana marasa lafiya cikin Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ta'ala ya amintar da mu a kasar mu damuna Allah ya sanya mana zama mai albarka a garin mu mai zuwa yan uwan da suke cikin bala'i a Falastin da ko ina a duniya Allah kai musu dauki da agaji Allah ka yaye musu dukkan wata damuwa al'umma musulmi a ko ina suke Allah kai musu agaji da dauki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum